فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna sha biyu ga watan jimadal akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da uku ga watan sha biyu a gregorian kalanda 2025 wannan shine kasa ɗinmu na goma sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi kaɗan daga cikin wasiyoyin da magabata suka yi wa matasa littafin fadilatu sheikh abdulrazak ibn abdulmuhsin al-badri alaihi rahmatullah al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan muna wannan karatu ne a wannan masallaci mai albarka masallacin hajiya mowa da alhaji muhammad kambu allah ya musu rahama ya haɗa mu da su a aljannar firdausi da ke nan cikin garin gombe a nan anguwar fantami malankuri a nan bayan primary school kuma mun karanto tun daga wasiya ta ɗaya har zuwa wasiya ta goma sha uku har ma mun karanta ta sha hudun amma za mu maimaita ta wanda da ita za mu tafi zuwa kan wasiya ta ƙarshe wanda wala allah za mu kammala wannan karatu na wannan littafi a wannan sati Allah ya sa albarka a cikin abin da muka yi a baya da kuma albarka a cikin abin da za mu yi a yau da ma abin da za mu yi a nan gaba a rayuwarmu alwasiyatul rabi'ata ashar wasiya ta goma sha hudu ma jaa anil hasan al-basri aidan shine abin da yazo daga hasan al-basri rahimahullahu Allah ya masa rahama annahu qala hasan al-basri yake cewa ya ma'ashara shababi ya ku dandazan matasa iyakun wa taswif ina jan hankalinku ina jan kunnanku game da cewa da sannu zan yi kaza da sannu zan yi kaza da sannu zan yi kaza with time akwai lokaci with time akwai lokaci a dan saurara insha Allah bari dai mu dan gani yace to ina jan hankalinku game da wannan yaudarar da shedan yake muku saufa af'alu ka dinga cewa da sannu zan yi kaza zan aikata kaza saufa af'alu zan aikata kaza yace to ina jan hankalin wannan magana ta sa al-imam ibnu abi dunya ya fitar da ita a cikin qisar al-amali qisar al-amali wato takaita buri sunan littafin kenan bi raqam a nambar magana ta 212 ina fata an gane to malam sai fassara magana yace qauluhu iyyakum wat-taswif faɗinsa cewa ina jan hankalinku game da cewa zan yi kaza da sannu zan yi kaza da sannu ya ce attaswifu abinda ake nufi da attaswif huwa al'afatun lati ahlakat kafiran minan shaba wata cuta ce cewa sannu zan yi kaza in Allah da zan yi kaza bari dai mu gani dai zuwa dai daga nan zuwa ƙarshen sati ƙarshen wata ƙarshen shekara zan dai duba in gani ya ce wata cuta ce wadda ta kashe da yawa daga cikin matasa huwa afatun ahlakat kathiran min ash-shabab wata cuta ce wata kwaye cuta ce da ta halaka da yawa daga cikin matasa ka kauli ba'dihim kamar maganar wasu matasa da zaka suna cewa saufa atubu zan tuba shi ko Allah ce waye ya ayu ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kawai ka tuba kawai ba wai zan tuba ba Allah umarni ya bayar yace ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau yace asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum idan kuka tuba Allah zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma zai higar da ku aljannate wanda koramu ke gudana a karkashin wannan aljannatan ina fata an fahimta khalidina fiha kuma za ku dawwama a cikin ta yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير an gane magana da kyau ku kuma Allah ya ce wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah ya ku dandazan mu'minai in kuka tuba to za ku samu rabo ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taba qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk mutumin da Allah ya taimake shi ya tuba ya zama daga tubansa bai wuce minti ɗaya ba rana ta hudo daga mafaɗarta ma'ana kiyama ta tashi to Allah zai karɓi tubansa ma'ana dai ba a jinkirta wa tuba ba kuma a jinkirta wa barin aikin sabo shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa at-taubatu bila iqla'in taubatul kadhibina mutum ya ce ya tuba ya daina kuma ya dawo ya ci gaba da aiki na shirme da har shirbagiya da hayagaga yace wannan tubar makaryata kenan ina fata an fahimta Hassan al-Basri ne ya karbo ya faɗi wannan magana yace at-taubatu bila iqla taubatul kadhibina wato mutum ya ce ya tuba kuma ya yanke zunubi ya ƙi yanke aikin banza amma bakinsa ya ta cewa ya tuba ya tuba ya ce ta wannan tubar makaryata kenan ina fata an fahimta saboda haka ana buƙatar mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah ainihin wato Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa yasa annabi annabi annabi Adam ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin da ya ci itaciya fataba alaihi sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki kuma nan nan take ya karbi ainihin wato tubansa an gane da aka yake cewa mutum kadai yana cewa saufa atubu zan tuba wa saufa uhafizu ala salati zan kiyaye sallah shi Allah bai ce ka ce saufa ba cewa yi kawai hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli musamman mafificiyar sallah wacce tafi kowace daraja wanda ita ne sallar la'asar Allah ya ce ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kanku an gane magana da kyau ku inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una eh aqimis salata liduluki shamsi wa gasaqil layli eh ila gasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce aqima salata liduki shams ka tsaye da sallah lokacin da rana ta karkace daga tsakiya ila ga sakin laili haka ka tsaye da sallah lokacin da dare ya keto magarba da isha kenan wa qur'an al-fajr haka lokacin qur'anin al-fajr asuba kenan yace inna qur'an al-fajr kana mashhuda ina fata an gane da haka a kiyaye sallah yace he ka ji mutum ya ce in Allah da dai bare dai daga yau zan dinga zuwa jami'i daga yau za a dinga ganin a masallaci daga yau in Allah da dai gobe in Allah da sati mai zuwa to daga nan har mutuwa ta zo ta wub da kai ka tafi baka gyara ba shikenan sai Allah ya ce kuma kamin shi a wuta Allah ya sauke wa saufa abarru walidayya kaga mace yana cewa da sannu zan bi iyayena kullum ana mar fada ana man nasiha ana dora shi kan daidai na kangarewa in aka na masa nasiha ana cewa wani yanzu ba za ka ji tsoron Allah ka bi babanka ba ba za ka bi uwarka ba kullum babanka yana fama da kai yana ta kokari ya ga ka zama mutumin kirki ashe ba za ka gyara ba ya dinga cewa Allah da zan gyara sha Allah za a gyara bari mu gani dai daga nan zuwa ƙarshen watan nan dai ba za ku sake jin wani abu ba daga nan zuwa ƙarshen satin nan dai ba za ku sake ji na saba da babanmu ba ba za ku sake har mutuwa ta yi fab ta make shi bai gyara ba ya tafi lahira a matsayin a matsayin mai saba wa uwar shi da uban shi kaga sai wuta kenan ko Allah ya sauke to wannan shine yace fala yaf'alu wala yubadiru wala yagtanima yace fala yaf'alu zai ta fadin cewa zai gyara zai gyara amma ba zai gyara ba wala yubadiru ba zai gaggawar yin aikin alheri ba wala yagtanima ba zai ribaci rayuwarsa ba haka zai bari rayuwar ta lalace al'amura su rikice tubansa bai tabbata ba gyarawarsa bata tabbata ba har kiyama ta tashi yana cikin wannan yanayi har mutuwa ta zo masa bal ba haka ba yu'ajjil zai dinga jinkirtawa wa yusawwif zai dinga cewa saufa saufa saufa saufa saufa shine wa yusawwif dinga cewa insha Allah za a gyara za a gyara an gani fa nafsuhu idha haddasathu bit tauba idan ransa ta tunamar da tuba aw bil muhafazati ala salawati ko kuma ta tsira masa da ya gida ya ainihin wato a kiyaye sallah wa ghairi zalika da sauran abubuwa da yake na laifuffuka ja'atuhu hadhihi al-afatu sai waccar cuta ta saufa din nan sai ta zo ta ina fata an fahimta a wa sarafatuhu an hadha al-khair ta kawar da hi daga wannan alheri to dama ita rai galibi ba ta umartar mutum da aikin alheri wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratin bisu illa ma rahima rabbi ina fata an fahimci magana yawwa da haka rai galibi mai in ka ga rai ta sa ka abu to abun banza ne kai za ka tilasta ta ka tankwara ta da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo da ƙarfin imani sai ta sa ka ka aikata abin da ko da ita ba ta so rayu amma in dai za ka biye mata to wallahi wallahi har mutuwar ka ta zo ba za ka yi abin kirki ba in dai za ka biye wa rai in dai za ka biye wa riyariyanta da, da, da bujiranta ita kawai za ta yi ta bujiro maka da abubuwa ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa a ana ainihin wato bujurowa da mutane ayyukan sabo a cikin zukatansu kamar wato duhun dare to dole he kana yi kana tunkuɗewa da addu'a da ƙoƙarin dagewa da gyara har Allah maɗaukakin sarki ya sa mutum ya miƙe Allah ka miƙar da mu gaba ɗaya to shikenan yace ja'atu hadhihi al-afatu afatu wannan cuta ta cewa zai gyara hai ta zo wa sarafatu an hadha alkhair ta kawar da hi daga wannan alheri wala yazalu yusawwifu ba zai gushe ba yana cewa zai gyara zai gyara wa yu'ajjil yana jinkirtawa hatta ta futa ko barakati shababi har albarkar samartaka ta zo ta kubuce maka a wayi gari karfinsa ya kare a wayi gari tunaninsa ya disashe a wayi gari hankalinsa ya fara ma gushewa dan in tsufa yayi yawa wani lokaci har hankali ma gushewa yake abin da ya kamata ka yi ba za ka tuna ba abin da ya kamata ka tuno ba za ka tuna ba abin da ya kamata ka yi ba za ka yi ba abin da ya kamata ka faɗa ba za ka faɗa ba sai ka yi ta hayaniya har kuma mutuwa ta zo ta shi ne ya ce hatta ta hutahu barakatar shababi ko barakatar shababi har sai albarkar samartaka ta zo ta wuce waqtina ma waqtihi da kuma ribatar lokacin sa ta wuce bil khairi da alkhairi duk sai ya wuce wa rubbama ajjala ba'dhum at-taubata ila an yasila ila umirin ma min hayatihi yace sau da yawa ma akan samu wasu suken jirkin ta tuba har sai ya iso zuwa ga wasu shekaru ma min hayatihi wanda shekarun ainihin wato sun yi nisa a cikin rayuwarsa fatab fatab fatab fatabagatul mayyitu mayyitu sai mutuwa ta zo ta ainihin wato neme shi akan ya zo su tafi lahira kabla an ya sala ila zalikal umur kafin ya iso zuwa ga wannan shekarun da yake ganin sai wannan shekarun sun yi sannan zai tuba zuwa ga Allah zai tuba zuwa ga ainihin wato a addinin Allah alwasiyatul khamisata ashar dama mun karanta wannan babu mun yi sharhin sa a wancan satin kawai mun ƙara bin kansa ne alwasiyatu alkhamisata ashar wasiya ta goma sha biyar ma da an hafsata binti sirina shine wasiyar da ta zo daga Hafsatu yar Sirin wannan Hafsatu yar Sirin zaka ga malamin shawo ya cika kawo maganganunta a cikin littafin sa mai sura fannat ta'amul bainaz zawjayn yana yawan kawo maganganunta saboda wata ce daga cikin magabata mata malam nutsatsiyar mata mai fadakarwa mai wa'azi mumina kanita sosai wacce take da kokari wajen dora ƴaƴanta da bayin Allah akan aikin alheri magabata zaka ga alittafan su suna yawan kawo maganganunta saboda mace ne mai kamar maza ina fata an gane to ita ce Hafsatu as-Siri annaha qalat Hafsatu binti Sirin tace ya ma'ashara shabab ya ku matasa khudhu min anfusikum ku yi kokari ku ɗeba wa kanku abinda zai amfane ku ku yi kokari ku yi wa kanku abinda zai taimake ku wa antum shababun tun kuna matasa ba ku tsufa ba fa inni wallahi hafsatu yar sirin tace na rantse muku da Allah ma ra'aytul amala ni ban taba ganin aikin da mutum zai yi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba illa fi shababi fati idan ba a cikin samartaka yayi shi ba duk aikin da kake so kai duk abin da kake so ka inganta na rayuwarka to a shekarun samartakar ka ya kamata ka yi shi in ka sake shekarun samartakar ka suka wuce baka yi ba to shikenan ya kubuce ma wallahi kuma koya za ka yi ka sani wallahi wannan abin ba zai dawo ba ya sa wani daga cikin magabata yake cewa ya buna adam ya kai dan adam innaka ayyamun kai fa kai ne kwanakinka idza zahaba yawmun daga rana ɗaya ta gushe zahaba ba abuka to ka sani wani bangaren jikinka ne ya tafi lahira ko ba haka bane duk ranar da ta aka ce ta fito ta faɗi to ka sani wani bangaren jikinka ne ya ƙare ko dai yan yatsanka ko wannan ko wannan da haka a nan nan nan nan nan har wuya kayi ido ciki kafa har shikenan sai kuma a tafi kabari jama'a kun fahimci maganar nasa innaka ayyam kai kai ne kwanakin kanka da kanka idza zahaba yawmun wa zahaba ba'duka in har rana ɗaya ta wuce yau aka ce rana ta fito ta faɗi to wani bangaren ka ne ya lalace ko ya kare ko ya tafi ko ya mutu ko ya wargaje su ran haka ana nan ana nan ranar da bangare na ƙarshe ya zo ƙarshe to shikenan sai a daime ka a rasa gawarka ne kawai a kwance to kaga kowa daga ka zama gawa mai saura thumma amatahu fa akbarahu thumma idza sha'a ansharahu kalla lamma yaqdi ma amarahu falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna ma asabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihatan wa ab mata'an lakum wa li'an'amikum an gane magana da kyau ku da haka yake take cewa wa antum shababun tun kuna matasa ku tsaya ku yi wa kanku aiki wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku yi aiki ku yi aiki Allah zai ga aikin ku annabi zai ga aikin ku mu'minai ma ƴan uwanku da suke tare da ku za su gani in kuna yi za su san kuna yi in ba ku yi za ku san za su san ba ku yi haka ne jama'a ko ba haka ba in kana tare da mutane suna gane kai mutumin kirki ne ko na banza ne ko ba a ganewa ana ganewa akan gane kai mai kokari ne ko ba mai kokari bane ana gane kai mai taimakon addini ne ko ba mai taimakon addini bane ana gane kai mai ibada ne ko mara ibada ne ana gane mai jin magana ne kai ko mara jin magana ne ana gane kai mai hankali ne ko wawa ne ko gauraka ne ko awon igiya ne kai ko sako tumaki ballo jakuna ne kai ko tumuski ne geran buta ina fata an fahimta duk yadda kake wallahi mutane sai sun gane ka an gane saboda haka idan kana cikin jama'a ana ganewa to haka in kana aiki ana ganewa in baka aikin ma ana ganewa in kai na kirki ne ana ganewa in kai na banza ne ana ganewa sai dai mutane kawai su zuba ma ido kawai su rabu da kai amma dai sun san waye kai jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko to dan haka tace wallahi ni dai ban ga inda dan adam zai yi aiki aikin ya amfane shi ba in ba a lokacin samartaka ba wannan magana ta ta akhrajahul marwazi al-imam al-marwazi ya fitar da ita Allah ya masa rahama fi mukhtasar qiyamil layli a cikin littafin sa mai sura mukhtasar qiyamil layli wato takaitacciyar tsayuwar dare wato yayi magana ne akan yadda ake tsayuwar dare da yadda ake takaita ta da yadda ake tsawaita ta a shafi na 49 anan ya faɗi wannan ya rawaito wannan magana cewa matasa ku kokari ku ɗiba daga cikin kwanakinku na samartaka ku yi wa kanku aiki ku yi wa kanku tsari ku yi wa kanku hidima ku yi wa kanku abin da ya kamata ku yi wa kanku har zuwa lokacin da zai zama wannan abin ya muku amfani ku yi ƙoƙari ku ɗeba wa kanku wannan kafin wannan shekaru ko wannan lokaci ya zo ya ƙare ya zama babu shi gaba ɗaya idan ya ƙare ya zama babu hi ba ku ɗeba abin da ya kamata ku ɗiba ba wallahi za ku zo ku yi nadama a kai ina fata an fahimta to ita kwa nadama daga lokacin da ta samu bawa to in yi sa'a ta gyaru kafin ya mutu to fa lillahi alhamdu amma idan nadaman nan a lahira ce to ai kaga lamari ya ɓaci yawwa lamari ya ɓaci lamari ya ɓaci to kaga wannan shine yasa a can inda Allah madaukakin sarki yake mana magana a wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun hatta idza ja'ahumul ahaduhumul maut sai yace qala mai qala rabbi irji'un lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu sai yace Allah a maida ni lahira la'alli a'malu salihan fi ma taraktu zan gyara ne aikin alheri cikin abin da da na bata Allah ya ce kalla ƙarya kake inna ha kalimatun huwa qailuha ka saba faɗin haka kullum kullum akai wa'azi sai ka ce zaka gyara amma ba zaka gyara ba eh ya samu waƙi yace mai kiran mata khawali nan da nan kuka bashi mali kun ki ba da haƙin iyali wanda ma ya ba ku malin ba ku daina abin da ya hani ba yace sai da jin wa'azi ka nisa kai zugun bai sa ka fasa aikin sakon ubangiji to wannan shine saboda haka ana buƙatar mutum ya gyara Allah ya ce a a ni ban yadda ba ka saba faɗin zaka gyara amma baka gyara ba har yau muka zo ka zo gaban mu dan haka ko an baka dama ka koma duniyar ma ba gyara zaka yi ba inna ha kalimatun huwa qa'ilu wa min wara'ihim barzakun ila yawmi ba ina fata an fahimci magana a can gaba lokacin da suka ce wa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ya Ubangijinmu, akhrijna min ha, ka fitar da mu daga cikin wutan nan fa in udna fa inna zalimuna in mun fito wallahi mun san mun zalunci kanmu za mu gyara kala sai Allah ya ce musu ikhsa'u fiha wa la tukallimuna ku dulmiya cikin wuta ku yi ambaliya a ciki ku yi nutso cikin wuta kar ku sake yi mun magana sai Allah madaukakin sarki ya ce me innahu kana fariqun min ibadi ai akwai wasu bayina yaquluna sukan ce rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne wanda ka fi kowa tausayi da jin kai yace fattakhastumuhum sikhiriya sai kuka riki waɗannan bayin nawa a matsayin abun dariya abun shega abun shewa da tuntsira dariya daga kun ga mutum ya koma ga Allah ya rike addini yana yin abin da ya kamata sai ku koma kuna ta ustaz ustaz ya ustaz kuna kyalkyala masa dariya fattakhastumuhum sikhiriya hatta an saukum zikiri wa kuntum minhum tadhakuna kuka koma kuna tuntsira musu dariya kuna musu izgilanci da shegantaka ina fata an fahimci magana sai Allah ya ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru to yau zan musu sakamako saboda hakurin da suka yi Allah ka sa muna daga cikin masu wannan hakuri annahum humul faizuna Allah ya ce suna daga cikin rabautattun duniya da lahira a yau ko kuma za ku ga yadda za mu kare da ku yasa kai ta mana dariya ba mu da aikin yi sai karatu sai karantawa ita yi karka damu akwai ranakin dillanci ka ce mu mun cika masifa mun cika bala'i mun cika fada motsi kaɗan mu ce kaza ba daidai ba kai ta fada amma wallahi ka sani akwai ranar da Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kai mujrimai ku ware gefe ku bar mun mutanen gefe mutanen kirki a gefe alam ahad ilaykum ya bani adama allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim muna jiran wannan ranar saboda haka ƴan uwa ku taho tare da mu mu ci gaba da waɗannan al'amura na addini mu ci gaba da waɗannan al'amura na rayuwa mu ci gaba da gyara zamantakewa ina mai rantsuwa muku da Allah mu ne da nasara a gobe kiyama in Allah ya yarda mu ne da nasara amma idan kaki kana ganin ai kai babu wani abu ai ba kaza oho kaje ka kai tai kaje kai tai amma dai ka sani ba za ka hana kanka mutuwa ba ko ba za ka hana mala'iku su kai ka kabari ba ko ba za ka hana ama tambayoyi ba kuma ka za ka hana a tahe ka kiyama ba ko ba za ka hana a ma hisabi ba jama'a haka ne ko ba haka to tunda ba za ka iya hana wannan ba ai akwai matsala kai kowa ya zauna za a ba kowa ku daina mika hannu an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan shine saboda haka yace a a a mara aitu a wata ce mara aitul amala illa fi shababi ni ban taba ganin aiki mai kyau ba in ba a cikin samartaka ba qauluha malam abdurrazzaq ibn abdul muhsin al-badri yace fadin ita wannan hafsatu binti sirin da tace mara aitul amala illa fi shabab ni ban ga wani aiki da zaka yi wanda zai ke cikin shi nishadi a yi shi mai kyau ba in ba aikin da za ku yi a cikin samartaka ba ya ce annan marhalatar shababi abinda take nufi shi ne mataki na samartaka a azamur marahilin lati hiya marhalatul khairi ita ce mafi girmar marhala ta alheri ga bawa in wafiƙa shabu bi iznillah idan bawa Allah ya ta matashi Allah ya datar da shi da izinin Allah to shikenan ya more izinin lahi azza wa jalla liktinamiha Allah ya ainihin wato a gatar da hi garibatar wannan lokaci to ya gode wa Allah domin ba kowa Allah yake yi wannan ba ina fata an fahimta bainama idza laha maimakon abin nan abin nan abin nan maimakon idan misali laha ya karkace ina fata an fahimci magana ko kuma yayi wargi da wasa duka yana iya daukar laha an gane maganar da kyau ku yawwa fa anta fa anta anhu talaha wa amma man aka yas'a wa huwa yakhsha sai yace me fa anta anhu talaha wanda yazo maka yana tafe yana da tsoron Allah sai kai kuma ka kau da kai gabarin sa talaha laha kenan ina fata an fahimta laha kuma yana iya daukar lahau shine wargi da wasa ina fata an fahimta yawwa to to yace bainama idza laha idan mutun ya karkace ya bauɗe ko yayi wasa a nigate na mi marhalatihi akan ya ribaci matakin samartakarsa was ta halaka ya nemi ya halaka waqata shababihi a lokacin da Allah ya yi matashi fi tatabbu'il malazzati wajen bibiyar ababen daɗin rayuwa yanzu wani akan ya samu kuɗin da zai ci nama wallahi sai ya halaka shi so yake duk sati ko duk bayan kwana biyu ko duk bayan kwana biyar sai ya ci nama to Allah kuma bai bahi yanayin samunsa ya kai zai iya wannan ba don haka sai ya ta buge-bugen ya za a yi sai ya samu wannan matakin ya kai wannan matakin da haka har ya je ya halaka ko dai ya dinga cin kayan wasu ko ya dinga ɗiban kuɗin da ba na halallinsa ba ko a bashi amana ya dinga tauyewa ko kuma ya ma shiga cikin waɗanda suke sata da sane da ainihin wato zamba cikin aminci ko kuma sana'arsa ya saka cuta a ciki da keta da mugunta don kawai yana so ya samu kuɗi masu yawa ya dinga biyan bukata don Allah jama'a wannan ba irin wannan ne suke kai mutane suke halaka ba ba za ka jira ka yi haƙuri Allah ya kawo maka ba in ka yi haƙuri duk wani daɗi da kaga wani ɗan adam yana sha Allah maɗaukakin sarki ba kai ma bai haramta ma sha ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min rizq wa ya haramta ba wanda ya haramta mataki ne kowa idan ya kai zai yi da ba ka iya cin nama sai bayan wata uku wata hudu wata wani ma sai a shekara sai Allah ya buɗa ma ya zama kullun gidanka miya sai an yi da nama ko kuma kullun zaka sai abinci sai ka saya da nama saboda me saboda Allah ya kawo hali to amma idan ka ci da zuci ka ce kai dole yanzu nan da baka da shi dole sai an yi to lalle fa zaka tabo kayan wasu ko ba haka bane jama'a wannan yadi da kaga wani na sakawa mai tsada kace lalle kai ma ka dinka irin sa kuma baka da hali to lalle zaka taba kayan wasu lalle yudi din nan da wani yake hawa sabuwa kar da leda a jikinta Allah bai baka halin sa ba kuma ka dage sai ka hau to lalle ko zaka taba kayan wani haka ne malam lalle ko ba haka bane haka ne haka ne duk abin da ka gani a gurin wani ka kwallafa rai a kansa cewa lalle sai ka samu kuma ba ka da halin samu kuma ka dage sai ka samu wallahi tallahi sai ka taɓa kayan wani to shi yasa wanda Allah ya taimake shi ya takaitu akan iya abin da Allah ya hore mar to zai zauna lafiya kuma za a zauna lafiya da shi ya zauna lafiya a zauna lafiya da shi an gane maganar da kyau ko shi ne ya ce fi tatabbu'il malazzati wajen bibiyar kayan daɗi yanzu ku duba ku gani mata da irin wannan kayan daɗin duk aka halaka su akwai yarinyar fadda a gabana darakta wallahi na ji tana wa saurayinta waya tana cewa in zai zo hira ya taho mata da indomi na rantsi da Allah wannan wannan irin lalata ne wai ya tsaya gurin mai shayi ya gasa mata indomi da koyi ya taho mata da gurin hira tsakani da Allah wannan wallahi yadda na ji Allah ya sa in ji muryar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ganshi da ido na kuma Allah ya sa ku ganshi haka na ji da kunne na wallahi wallahi ne bu tana cewa dan Allah in zaka taho ka biya ta gurin wani kaza mai shayi ka soyo min koyi da indomi ka taho min da shi in ba kwaɗaya ya tuba kuma ma daɗi ne ma abin daɗi a indomi ma yunwa ce ma ko a uzubin lai to ka duba don Allah kuma a kan wannan indomin da za a kawo mata a kansa za a yi fata-fata da rayuwarta yes wani irin masifa ne mutum ya biyo wa abin daɗi abin daɗi abin daɗi har ya kai kansa ga halaka yana neman sai ya ji daɗi sai ka sai waya mai girma sai ka hau mashin he ka sa kaya mai kyau sai ka ci mai daɗi sai ka soya mai he ka gasa sai ka yi waye sai ka yi waye wannan duk yana daga cikin abin da ya kai mu ya baro mu ina fata an gane washahawati da abubuwan sha'awa abubuwan sha'awa wanda za ka ga mutum yana sha'awar abubuwa da yawa ya samu ya mallaki abu kaza ko ya hau abu kaza ko ya ɗaura abu kaza ko ya saka abu kaza kuma Allah bai ba shi damar hakan ba amma ya ce dole sai ya yi to da yaya zai yi haka sai ya je ya haɗo gabar da yamma ya haɗa da cuta ya haɗa da babakere ya haɗa da handama sannan sai ya samu wannan abun kuma duk jin daɗin na ƙanƙanin lokaci ne in abin ya ƙare kuma sai hankalinsa ya tashi cewa ina zai samu yadda zai ci gaba da samun wannan kaga inda horewa ce ta ubangiji ai yana ƙarewa za ka ƙarewa kai yi wa kanka oda ai ko kaga shikenan Allah ya baka dama ne amma da ya zama ba dama ce da Allah baka ba kai ka kwakwalo abin da kanka idan ya kare abin ya kare sai kuma ka fara tunanin to dama ta ya aka na samu wannan dama san da na tutuwa ne na zaluntuwa ne na hado da nawa ne na zambatuwa ne sannan na samu to yanzu kuma suwa zan zambata zan zalunta to shikenan rayuwa ta shiga garari sai kuma yadda Allah ya dabawa Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu to wannan shine da haka yake cewa wa shahawati da abubuwan sha'awa wa ma'aribun nafsi da bukatun rai shine ma'arib kamar yadda yazo a cikin waccan aya ma'arib jam'u ma'arab ko ma'arib shine bukata hajat an tambayi annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya ko asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami sai yace mi waliya fiha ma'aribu ukhra waliyan fiha ma'aribu ukhra mene a hannunka annabi Musa wa ma tilka bi yaminika mene a hannun tafin hannunka nan ya kai Musa qala hiya asaya yace sanda ta ce ina fata an fahimta atawakkau alaiha nakan dogaro da ita idan ina kiwo ka san bafulata ne haka zaga ya dogara akan sandan ya dan karkace haka yana dan sauraron shanu suna kiwo ita to nakan dogaro da ita dan huta a tsaye ina kallon abin kiwo atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami sannan ina bugowa dabbobi na ganyen bishiya su ci shi da wa ahushu biha ala ganami haka ka gaba fulata ne in yaje jikin bangor ko jikin wata bishiya da dabbobin suke ci zai ga ya sa sanda yana kadowa ganyen haka ne ko ba haka ba yace to ni ma ina yin wannan abin da ita wa ahushu biha ala ganami yace waliya fiha ma'arib ukhra banda waɗannan abubuwan da na ambata na da wasu bukatu da sandar da yawa naga maciji zai sare ni zan make shi naga wani abin tsoro ya biyo ni zai cutar da ni zan buge shi da sandar kaga akwai sauran bukatu da yawa kenan ko shine waliya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya musa yace to jefar da ita kai annabi musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai jefar da ita sai ga ta ta zama macijiya tana fasa kai qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula ya ce kama ta karkaji tsoro za mu mai da ita yanayinta na da yanzu da ta zama maciji to kana rike ta za ta koma sanda kuma yana kama ta kwa kawai shikenan ita zama sanda to ita ce mu'ujiza ɗaya daga cikin mu'ujizozin annabi Musa Allah ya haɗa mu da annabi Musa a jannatul firdaus to dan haka sai ce wa ma'aribun nafsi da bukatun rai rai yana da bukata jama'a kullun zaka yi ta tunanin ya kamata in mallaki kaza ya kamata a ce ina da kaza ya kamata ina da abu kaza to a ƙarƙashin wannan na farko idan ba ka yi da gaske ba na farko in ba tashi kai ka nema ba bai yiwuwa buƙatar nan ta zo maka don kai ba mala'ika jibrilu ba ne da kawai daga in ka yi tunanin abu zai zo ma haka ne ko ba haka ba dole sai ka tashi ka nema in ka tashi ka nema sai ka haɗa da addu'a sai allah ya baka amma in ka ce kawai iya mujarradin tunani ne ya kamata a ce ina da kaza ya kamata kowa ma yana da abu kaza yi in dai tunani ne kowa ma zai iya tunani likullin ila sha'awul ula harakatu walakin azizun fil rijali sabatu amma yadda za a yi abu ya tabbata sai an yunkura an yi aiki to anan ne sai abu ya zo amma idan dai aka biye wa cewa iya mujarradin nazari da tunani ne to yanzu nan kana zaune sai ka ka tafi umara ma a nazarin ka ko ba haka bane sai ga ka a Ka'aba da ka a masallacin Annabi kai ta ganin abubuwa a cikin tunani amma ba inda kaje kana zaune a nan masallacin mu na muwa Muhammad Kambu ko ba haka bane kana nan to amma ya za a yi abinda ka tuno ya tabbata shine ka tashi kai aiki in ka tashi kai aiki sai Allah ya baka abinda kake so jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ɗazun nan akwai wani ɗan abu da ya samu na tallafi haka wanda na sa su babba sai ne a ciki da malam musa gashi a zaune na sa musu Allah ya kawo tallafin aka ba su to muna magana da babba sai sai yake ce mu kaga a hakan nan malam yanzu nan da watan kaza zan fitar da kuɗi adadin dubu ɗari kaza zan je a siya min shanu a ɗaure min zuwa lokaci kaza kuma in sayar in samu riba kuma in ɗanyi ƙananan bukatuna yanzu don Allah jama'a billahi alaikum ayyuhal uqala idan babba sai da yake kwance yana da matsalar spinal cord kusan wata nawa abin nan shekaru nawa da ɗan recharge card da gawayi da yake sayarwa ya kai ya tattala wa kansa har abin da ya kai irin wannan kuɗaɗen don Allah kai da kake lafiya gaudeje da kai malam rankwalele da kai malam ba za ka iya yin wani abu wanda za ka iya tanadawa kanka lahirar ka ba da duniyar ka wallahi tallahi da kuka sa karatun nan fa kun jawo kanku jangon wallahi tallahi na dinga rankwashin ku kenan wallahi ba zan bar ku ba wallahi Allah guduma zan dinga maka muku wallahi sai kowa ya zage wallahi ko ba haka bane tela eh a rankwasa musu ko ai ta rangwadawa tela Allah malam garata abun abun abun akwai takeici yayin da wanda Allah ya masa nakasa yake da kokari yadda zai inganta rayuwarsa yanzu wani wanda bai kai ba fasannin sainin nan samun tawaya ba yana nan a bakin titi yana cewa a bahi maula ta sidi maula ta balarabi jama'a haka ne ko ba haka ba bai fa kai ni samun nakasa ba bai fa kai ni samun tawaya na lafiya ba wala Allah zai iya yin wani abu na kirki a rayuwarsa amma a hakan wai ya zauna yana jira sai an bashi amma wanda ya fihi da kasa ga hina yana kwanta zai sai da gawayi zai sai da kaza zai sai da taska zai yi kaza zai yi kaza zai samu yadda zai zai inganta rayuwarsa wala Allah kai abinda zaka samu ma sai yafi maka amfani sama da abinda babba sai ne zai samu jama'a haka ne ko ba haka ba wala Allah kai kana buƙatar kai aure ta iya yiwa shi babu adandar aure yanzu a gaban sa jama'a haka ne ko ba haka ba mu ga yawa junan mu gaskiya ba shi da ajandar aure wala Allah a gaban shi amma tare da haka ya yadda ya nema ya biya wa kansa bukata har ya taimaki wani wallahi yana faɗa min yace a hakan nan malam ina kwanta har akwai masu zuwa suna cewa da Allah ba kusa ina a taimaka min da kaza na rantsi da Allah darakta mutane in za mu zage kawai gara mu zage in za mu zage kawai gara mu zage Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka ba mu ikon gyarawa to wannan shine saboda haka yace wa ma'aribun nafsi da abubuwan bukatun rai wa huzuziha da kuma abubuwan kwadayi na rai wala siyamal muharramat musamman ma muharramat abubuwan da Allah ya haramta in ka biye musu sai su halaka ka wal iyazu billah malan da kansa yace Allah ya mana tsari daga abubuwan da Allah ya haramta wasta azabaha kuma idan mutun ya dadada wa kansa su to za a samu matsala faqad jana ala shababihi wa mustaqbalihi to shikenan ya illata samartakarsa ya wargaza mustaqbal nasa future nasa shine mustaqbal da larabci future abinda zai zo nan gaba na rayuwarka ka wargaza shi in ka biye wa irin waɗannan abubuwan wallahi ba za ka yi mustaqbal mai kyau ba za ka samu future mai kyau ba an gane maganar da kyau ko kama kalal qa'ilu kamar yadda mawaki ya rera baiti yace ma'aribun kan fi shababi li ahliha idban fasarar filma shi bi azaba ka gani ma'aribun wasu bukatu ne kanat fi shababi li ahliha gaba abotanta sun yi ta lokacin samartakarsu sun biye wasu bukatu su ci indomi su ci koyi su ci kaza su sai waya mai kyau su sa data su sa recharge card su yi waye sai sun hada da cuta duk za su yi wannan abin sun ki su yi wa kansu abin da zai sa gabansu ko nan gabansu ta ainihin wato inganta duk sun watsar da wannan yace idban suna yi suna jin daɗi a lokacin da suke yi lokacin suna samari fasarat fil mashibi azaban to yanzu furfura ta zo musu sun tsufa abin ya zama musu azaba da bala'i shine ma'aribun kanat fi shababi li ahliha idban fasarat fi shababi fil mashibi azaban wasu bukatu ne da wasu suka mai da su dole sai sun yi su lokacin da suke samartaka suna yi suna jin daɗi suna ganin kamar ba wata matsala ba ce yanzu tsufa ya kama su har furfura ta zo musu ba su inganta rayuwarsu ba ba su gyara mustaqbal ɗinsu ba yanzu abin ya zama musu azaba da bala'i kuma Allah ka sauwake Allah ka inganta mana rayuwar malam yace fal ma'aribu su bukatu kana fi shababi idban a lokacin da mutum yake saurayi sukan zama masa ainihin wato masu daɗi wato ka ji ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau abu mai kyau ka saka riga mai kyau ka ɗinka mai kyau ka yi waye mai kyau wa yaraha fa'iluha hulwa mai aikata ta yana ga wani dadi ya samu amma falan ma kabura fi sinni lokacin da shekarunsa suka kai wani mataki waje da ha azaba sai ga abubuwan da ya biye wa dincan a farkon rayuwarsa sun zama to masa azaba ina fata ana gane ana ganewa waje da ha azaban alaihi sun zama to masa azaba a kansa wa zalika bi sababi ma tarattaba alaihi min al awaqib wa khima abinda zai samu faru da haka shine abinda zai zo ya faru da akansa na al'awaqib ƙarshe wahima wacce take ruguzazziyar ƙarshe lokacin da kake samun kuɗi maimakon kai tattali in leburanci kake idan kwadago kake in kana kwangila ne in aikin gwamnati kake ana biyan ka duk wata in wani abu ne kake kana samu to da sai ka dinga dan tattalawa kana dan jefarwa kana dan ajiyewa kana dan ajiyewa kana dan ajiyewa amfanin wannan ajiyewar da kake yi shine akwai wasu manyan bukatu da za su taso ma a gaba na farko zaka bukaci zaka yi aure to abinda kake adanawa zai ma amfani a lokacin na biyu zaka buƙaci zaka gina gida domin ka zauna haka ne ko ba haka abinda kake ajiyewa zai maka amfani na uku zaka buƙaci wata ran wata musifa zaka taso ma haka kurin sai a buga maka waya a ce ga yayan ku a police station a kauye me ya faru fada suka yi da wani ya sare mar hannu an ce beli naira 250 kaga zaka ce ka taimaka mar da dan abin da kake da shi din nan amma fa sai ka tattala in baka tattala ba wallahi tallahi ba za ka iya ba kana ji kana gani wallahi za ka yi prison ba za ka iya taimakon shi ba amma inda kai wa kanka kiyamul laili kana dan ajiyewa dan Allah za ka taimake ko ba za ka taimake shi ba to mu bar wannan ana cikin haka wata rana kawai Allah ya kiyaye Allah ya sauwaƙe ba fata ba ka taho akan ataba za ka tafi gurin aiki kawai sai wani mai nafi ya zo hiya maki sai ka karye a cinya misali nake yi jama'a ba wai ina wani mana mummunan fata bane to shikenan sai ka zo ka kwanta ba lafiya duk garin nan wallahi zaka iya bugawa a bada dubu ɗari uku da za a je fulosi a ɗora ka wallahi a hana ka ana samu ko ba a samu amma in ka ajiye naka fa kawai zara za a ce ku kai na asibiti sai ka zaɓi ma wanda za a kwantar da kai baban kotarin zai samu larura da zai buƙaci taimakonka a matsayinka na ɗan shi ko kai ba ɗan arziki bane da ba za ka taimake shi ba mahaifiyarku za ta shiga wani hali wanda za ta buƙaci a matsayinka na ɗa na kirki ka taimake ta ka ga wani ga matsala ta samu mahaifiyarsa yana zaune ita tana kuka shi yana kuka jama'a ana samu ko ba a samu saboda yana samu amma ya ƙiye tattali ya baza kuɗin akan al'amuran rayuwa sun ƙare yanzu ga buƙata ta taso ba zai iya ba baka cuci kanka ba don Allah amma tattali yana daga cikin abin da ke cire bawa daga cikin tashin hankali ka yi wa kanka tattali ka yi wa kanka tsari wallahi za ka ga wani yaro in aka gaya maka tattalin da yake sai ka ga duk manyan anguwar ya fi su hankali sai yanzu ɗan wannan yaron ya mallaki kaza ɗan wannan yaron yanzu ya iya kaza ɗan wannan yaron yanzu yana da kaza kai ta mamaki ya aka yi kuma wallahi jama'a a nan gurin sai da waya a nan gurin sai da waya na ga wani yaro yana bin shago-shago darakta ka san me yake yi idan gari ya waye kamar karfe goma sai je shi shagon da ake sai da ruwa fiye wata sai je saya naira 250 sai kawo shagon ku sai sayar muku naira 300 amma ba zai zo karɓar 300 ba sai da yamma in an tashi zai zo sai ku ba shi 300 sai ya bi naira 50 shaguna suna nan da yawa a cikin kasuwar mu ta waya wanda za a zo a ajiye fi wata din idan an kira sallah wannan ya suru daya wannan ya suru biyu a je alwala ina fata an fahimta wani yana jin fitsari zai suru daya zai kama ruwa wani ya ci abinci zai suru daya ya sha ya wanke hannu to sai ya bi irin waɗannan shagunan sai ya raba musu fiyo wata leda ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ba zai karɓi ko kwandala ba da kuɗinsa zai je ya saya yana da jarin bai wuce dubu uku zuwa dubu biyar ba da kuɗinsa zai je ya saya wallahi sai ya raba shago shago shago shago shago shago yana da 'yan takardarsa wannan shagon wani kaza agogo zan communication na kai musu leda biyu waye kaza kaza na kai musu leda daya waye kaza wallahi yaro karami na rantsi da Allah bai wuce wannan yaron ba ni ban san yana abun ba wata rana sai na ga yazo kusa da shagona yana abun nan sai na tambayi yaran shagona na ce ni ka wannan yaron me yake anan sai suka gaya min abun da yake malam na tsaya nayi tsamdare ne salati na salar da ubangiji idan shi kadai sun zama su biyu ko ka gane su abin da malam tela to ka ji tela ya san su zai kai ma ya ajiye ya rubuta ya juya wannan hamsin din yake bi wallahi da na tambayi yara na suka ce wannan yaron da kake gani malam albani a wuni shi yake kai cefane gidansu shi yake kai wa uwarsu abin da za su ci na rantse muku da Allah amma kana nan wannan wargajeje da kai kai baka da aikin fari balle na baki baka da aikin fari balle na baki ku yi haƙuri ku yi haƙuri abin ne akwai abin takaici ga wanda duk ya san me yake yi yaran mu sun zama yaran alaba ku mu samu Allah ya shirye mu ya shirye da ƴaƴanmu ya shirye mu ya shirye da ƴaƴanmu ya shirye mu ya shirye da matasanmu dan haka he malam yace fashabu shi mataki marhala fa shababu matasantaka marhalatun azimatun jiddan mataki ne mai girma kwarai da gaske fi hayatul mar'i a rayuwar dan adam yambagi alaihi an yi husna igtinamaha ya dace ga mutum ya ribati wato ya kyautata ribatar wannan lokaci din wa an yujahida nafsahu mujahadatan tamma kuma mutum ya tsaya ya yi mujahada wa kansa ma'ana ya dage wa kansa mujahada wacce take cikakkiya ala adami takwiji khairiha a bisa kada alherin wannan marhala ko mataki din ya kubuce masa wa barakatiha kada kuma albarkar wannan mataki din ya kubuce masa ina fata an fahimta musta'inan billahi azza wa jal to kuma kana yi kana neman taimakon Allah ina fata an fahimta in zaka fito ka ce ya Allah za mu fita Allah ka dafa mana Allah ka taimake mu Allah ka biya mana bukatunmu na alheri wannan harka da zamu je mu yi Allah ka taimake mu ka buga malam addu'a malam to da Allah a sama addu'a an zo gurin karatu in an zo hudu ba da Allah a sawa addu'a na sa harkar a kaza a gaba na ina neman taimakon addu'a don Allah malam a taimake mu ka ta kwarkwashe malam a gaban Allah ka ce Allah banda karfi in ba kai ba banda dabara in ba kai ba ba wanda zai iya mun in ba kai ne ka iya mun ba Allah ka iyar mun abin da na sa a gaba wallahi sai kaga Allah yana warware ma al'amuranka amma idan ka shantake to sai Allah ya watsar da sha'aninka Allah ka sauwake shi ne ke cewa a kana mai taimakon Allah azza wa jalla taliban maddahu kana mai neman kari a gurin Allah wa aunahu da taimakon Allah wa tawfiqahu da kuma dacewa a gurin Allah wa an yudhakkira nafsahu kuma mutum ya tunatar da kansa bi anna Allah sa'ilahu lalle Allah zai tambaye shi an hazihir malhala akan wannan mataki na shababantaka kun san Allah ya yi umar ya ce zai tambaya na farko tukunna sannan ya yi umarni da mai tambaya sannan kuma ya hana mu tambaya waɗannan maganganun guda uku suna da buƙatar fashin baki Allah zai tambaye mu ya yi umarni da mai tambaya sannan kuma ya hana mu tambaya inda Allah ya ce zai tambaye mu ya ce falanas alannan lalina ursula ilaihim walanas alannan mursalina zan tambayi annabawa da na turo su wa'azi wanda aka turo wa annabawa ma kuma zan tambaye su kaga kowa sai shirya kenan abinda annabawa suka zo suka karantar kayi aiki da hito ka shirya tambaya Allah zai tambaye ni zai tambaye ka zai tambaye mu gabaki da fala naqussanna alaihim bi ilmin to kar kuma kai sai ka dauka idan Allah ya tambaya za ka mar ƙarya ka sha sai Allah ya ce a'a fala naqussanna alaihim bi ilmin za mu ba su kissar rayuwarsu da ilimi ka je guri kaza lokaci kaza tayin kaza ka aikata kaza ka je guri kaza lokaci kaza tayin kaza ka aikata kaza na alheri da sharri duk Allah sai ya fara falanaqussanna alaihim bi ilmin zan kissanta musu rayuwarsu da ilimi wa ma kunna ghaibina ai abinda suka yi ba wai ba ma nan bane muna nan inji Allah sai yace wal waznu yawma iznil haqq ma'aunin ayyukan alheri da na sharri a wannan rana ta kiyama to wannan fa abin gaskiya ne faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna wanda ma'aunansa suka yi nauyi da ayyukan alkhairi wannan yana cikin rabautattu Allah ka sa muna ciki yace wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yajhaduna haka kuma waɗanda abinda ma'aunansu suka yi sako-sako ma'aunan suka yi sako-sako to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka tabar da kawunansu inji Allah bima kanu bi ayatina yazlimuna ne ba yajhaduna bane bima kanu bi ayatina yazlimuna na jin haka ne malam Suleiman ko yazlimuna ne ko yawa saboda abin da suka kasance da ayoyin mu suna zaluntar kansu an gane maganar da kyau ko to saboda haka wannan shine dan haka Allah zai tambaya to sannan Allah madaukakin sarki ya ce mu yi tambaya shine fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wadh-dhubur duk abin da baka sani ba ka tambayi wanda ya sani wannan ka'ida a harkar addini ko a harkar rayuwa duk mutumin da Allah ya tambaye taimake shi bai sani ba zai tambaya to ba zai taba bata ba yasa akwai wani shiri da ake a gidan rediyon Kaduna da matambayi baya bata ko matambayi baya bata ma'ana in dai zaka tambaya to za ba za ka bata ba mun taɓa yin tafiya da ni da wasu bayan Allah za mu tafi wani gari ashe hanyar ba ba hanyar da muka sani ba ita bane na dinga ce musu in mun zo junction mu dinga tsaya muna tambayar masu dan fatanya da noman nan su nuna mana ina zamu suna ta a ai malam ai ai ba matsala ai hanyar ne ai ka san mutane da gadara wai shi ya fi karfin ya tsaya ya tambaya bahaushe ya ce da asara wai gara gidadanci nai nai da su wallahi suka yi wallahi malam sanda muka ba da baya wa inda muka dosa da kilomita 150 sannan sai suka gane fa ashe mun bar hanya sai suka tsaya suka yi tambaya aka ce ai kun bar inda za ku shiga kilomita 150 baya sai kuma aka juyo za a fara ban hakuri ce wallahi zan gaura wa mutum mari billahi da yace zan mare ka wallahi wasu abokai na ne kai kai ayi abu an ki kuma yanzu an shiga matsala kuma sannan wai zan za a juyo wai za a baka hakuri kar baka Allah ai gaskiya ka faɗa ya kamata a yi tambayar nan ba a yi ba sai Allah ka tafka bani guri da Allah shaka shaka to kome a rayuwa tambayi karatu ne wannan baka gane ba tambaya aiki ne aka baku kai kaga wane yana yi kace wane ni kan ya akai abin nan zaka zauna lafiya kuma bukatar ka za ta biya amma in kace ba za ka yi tambaya ba to za ka yi ta tafkawa wallahi kuma kai ta kofsawa to don haka an umarce mu da yin tambaya to sannan an hana mu tambaya kuma za a tambaye mu na faɗa na kawo aya ko an umarce mu yi tambaya yanzu ma na kawo aya to sannan an hana mu tambaya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum ya kuma su imani kar ku dinga tambaya game da wasu al'amura wanda ma'ana abubuwan da Allah ya ɓoye su bai bayyana su ba to kar ku dinga yawan kwakwafi he kun san me hukuncin su Allah ya ce in tubu da lakum in ta bayyana gare ku amsar ta su ukun to za ku cutu a ai ga kissar waɗanda aka aka kashe yaro abin wani mutum a kofar gidansa cikin banu isra'il eh me farkon aya me ma da su da ma kissar annabi musa ma da maganar abin nan an tasbahu bakara inna allaha ya'murukum an tasbahu bakara قالوا أتتكئون أخذوا قال أعوذ بالله أنا أكون من الجاهلين قالوا دعونا ربك kaga an hana su su tambayi wannan nau'in saniya ne za a yanka sai suka dinga tambaya wacce irin nau'in saniya aka ce cewa fa aka kai ku nemi saniya ku yanka ku gutsiri bangaren ta ku daki mutumin zai tahi ya faɗi wanda ya kashe shi kisa ne aka yi a zamanin banin Isra'il sai aka ɗauki gawar sai aka je aka jefar a kofar gidan wani wasu yara ne suna so ubansu ya mutu su ci gado shi shi kuma tsoho ya ki mutuwa kasa an taɓa yin irin wannan wani tsoho aka ta bugawa mana tsoho ya ƙi mutuwa ga dukiya ya tara sai abubuwa ake ta yi su yara suna so ya mutu su yi giwa ta faɗi shi kuma tsoho ya ƙi tafiya ya suka kai shi asibiti ya suka yi mutum da likita suka ce za mu baka miliyan kaza ka yi wa baba allura ya mutu haka eh wallahi wannan kisar fa da gaske ne ya ce to ba matsala kar ku damu kenan suka ɗauki kuɗi suka bashi aka zo aka samu allura aka danna wa tsoho mara magaribar fari kai ga tsoho a zaune kusan sati biyu da ko tashi baya iya kawai sai gashi ya tashi a zaune ya ce likita ya ce na ya ce me ya faru haka ya ce baba ban san me ya faru ba ya ce wacce allura kai mun ɗazu ya ce ai wata allura ya ce kai likita assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya maka albarka tun daga nan tsohon sanda ya kara kusan shekara goma bai mutu ba an ne a kashe shi allah ya tada abinsa to su ma wannan haka ta same su suna so babansu ya mutu su ji gado sai allah ya ke kashe shi sai suka samu tsohon kawai suka danne shi suka yanka shi kawai sai suka zo kofar gidan wani makocinsa sai suka yadda gawar shi ta yadda an fito da asuba za a ce makocinsa ya kashe musu uba ina fata an fahimta to sai a biyarin taɓe aka kasa gane me sai Allah ya ce musu ku yanka saniya in kuka yanka saniyar ku gutsuri wani bangare na jikinta wasu ce jela wasu ce kafar baya wasu ce kafar gaba Allah dai bai bayyana wannan bangare ba fa kun nadribuhu bi ba'dha Allah ya ce ku dake shi da wani bangaren saniyar ina fata an fahimta kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun to sai suka zo suka dinga tambaya kaga tunda an ce saniya kaga kowace aka yanka ba matsala ai ko sai suka tambaya wannan irin launi sai aka ce faqiul launu hata surrun nazirina launin ta yana nan kamar hawainiya in an jima a ga ta canja kala in an jima a ga ta can- to kaga aiki ya samu to dan Allah ba tambayoyin bala'i ya ja musu wannan ba da sun yi shiru da magana ba ta kare ba to amma suka suka dinga tambaya aka ce dan haka su nemo irin wannan suka nemo suka ce to yanzu ya za a yi kaza aka kara musu aiki ya za a yi kaza annabi Musa ya ce da kun bar wannan tambayoyin duk da kun huta amma yanzu kun jawo kanku aiki he kun nemo irin wacce aka tambaya din kuma na fata an gane to an hana mu tambaya wacce take ba ta da fa'ida yau akan yi tambayoyi waɗanda ba su da fa'ida za ga an yi tambaya wanda idan ka ga tambayar kai kanka he ka tuntsara dariya wani fa ya tambaya ya ce akaramaka Allahu aka ce na'am ya ce don Allah an ce idan an shiga aljanna an ce kowa yana da benaye aka ce kwarai da gaske ya ce su annabawa hawa nawa suke da shi manzanni hawa nawa suke da shi sahabbai hawa nawa suke da shi tabi'ai hawa nawa suke da shi ku irin ku malamai hawa nawa kuke da shi mu mabiya mu ma hawa nawa muke da shi yanzu da Allah mai amfani wannan tambaya me za ta kara maka kawai mu je aljanna Allah ya bamu ko ba haka bane amma kana san biyar hawa nawa hawa nawa hawa nawa ko kaga kai tambaya wanda za ta amfanar malam ni ne ina sallah sai na manta na dago daga ruku'u alhalin tafiya sujjada ya kamata na yi sai a baka amsa ko kaga wannan za ta ƙara da kai a addini da ibada amma ka zo kai tambayar da mu kanmu ma ba mu san ta ina za mu fara amsawa ba Allah ya shirye da mu kana naga ka tashi malam Aminu ko lokaci ne to to wai zakiru nafsahu bi anna Allah za ku dan kara mana ko da minti goma saboda bayanai da za a yi wai zakiru nafsahu ya tunatar da kansa ko haka ne ku bi anna Allah sa'ilahu lalle Allah zai tambaye an hadhihi marhala su'alan aziman tambaya mai girma yau mai yalqahu a ranar da zai hadu da shi sai malam ya ce hadha ma tayassara jam'uhu fi hadha al-babi wannan shine abin da ya sawwaka mun wanda zan tattara muku a babun maganar nasiha da matasa in ji malam ainihin wato Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri Allah ya masa rahama yace wa as'alullah al-karima ina roƙon Allah mai karamci rabbal arshil azima ubangijin gado mai girma bi asma'ihil husna da sunayensa masu kyau wa sifatihil uliya da sifofinsa masu ɗaukaka an yuwaffiqina da ma yuhibbu wa yardahu Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi min sadidil aqwali na daga maganganu wanda suke masu kyau wanda za su amfanar da musu amfanar da al'umma wa salihil a'mali da kuma kyawawan ayyuka wanda za su taimake mu mu gina lahirar mu da duniyar mu gaba daya wa an yusliha lana sha'anana Allah ka gyara mana sha'anin mu gaba daya ya Allah muna roƙon ka gyara mana sha'anin mu gaba daya ka gyara sha'anin Najeriya ka gyara sha'anin Gombe state ka gyara sha'anin Fantami ka gyara sha'anin bayan primary school ina fata an fahimta ka gyara sha'anin wannan layuka namu da wannan anguwa tamu kullahu gaba ɗayansa wa Allah ya kilana ila anfusina darfata ainin Allah karka wakilta mu akan kawunan mu ko daidai da kwayar iya bin kiftawar ido ne ma'ana ka bar mu da, da al'amarin mu a hannun mu ko daidai da kiftawar ido domin daga Allah ya barka da al'amarin ka ai al'amarin ka ya rushe wa an yahdiyana ilaihi siratan mustaqiman Allah ka shiryar da mu hanya wacce take mai kakkiya wa sallallahu ala nabiyyina wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu da hi da alayansa da sahabbansa gabaki daya Allah ya sa albarka cikin abin da muka ji mun karanta wannan littafi a cikin kasar goma sha bakwai muna addu'a abin da muka ji na daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka ji na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana zan yi dan addu'o'i kafin na sauka sai in bada ainihin wato abin magana a addu'a ta farko da nake so na yi shine addu'a ga ainihin wato a iyayena da suka haife ni da kuma mahaifiyata da take garin nan kuma take gidana wanda ba ta da lafiya muna addu'a wannan mahaifiyata wa Allah ya ba ta lafiya domin da wannan gudunmuwa da ta bayar na haifar mu da suka yi da tarbiyyar da suka ba mu har ake amfanuwa da mu muna addu'a Allah ya sa wannan abin ya kai har cikin kaburburan su tare da hidaccido da Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta mishi sannan muna addu'a ga su iyalai mata a cikin gida wanda he sun dafa minci sai sun soya mun dan lamushe sai sun dan dama mun dan kurbe sannan mu samu karfin fitowa domin gabatar muku da duk wani abu na alheri muna addu'a uba ubangiji madaukakin sarki ya waɗannan mata namu annamu albarka Allah ya wannan gida nawa albarka da sauran gidajen musulmi gabaki daya sannan muna addu'a ga su ƴaƴa da Allah ya bamu wanda muna ta kokari wajen tarbiyyar su Allah karka haramta mana tarbiyyar ƴaƴan wasu ma'ana ka haramta mana tarbiyyar ƴaƴanmu Allah madaukakin sarki kar ka haramta mana tarbiyyar ƴaƴanmu ya Allah Allah ka dora mana su akan hanya mai kyau akan hanya madaidaiciya mai albarka wanda za su yi abin da yafi abin da muka yi sannan muna addu'a ga ƴan media da suka zo suke daukar wannan karatu tun daga ranar da aka fara har zuwa yau da muka gama wannan littafi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi sannan muna addu'a har ilau ga kwamitin masallaci musamman limamanmu da ladananmu wanda kamar yadda na sha faɗa waɗannan bayan Allah sun rike mana masallacin nan riko na tsakani da Allah muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi sannan muna addu'a har ilau ga su ƴan uwa da suke taya mu wanda ba ma sa cikin kwamitin wasu da yawa kamar irin su malam Abubakar gashi a baya kamar irin su malam Sani da sauransu wasu asali a ayyana ba sa cikin yan kwamiti amma kuma suna kokari wajen su ga cewa wannan abin tare da su ake yin komai da komai muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan muna addu'a ga shi liman malam ainihin wato baba mala alaji wanda kun sani imam ne ina ce masa imam mai capacity yawwa duk wata sallah in ka gaba zo ba to dai baya amma in dai yana nan to ke da shi za a yi kuma shi zai zai ja muna addu'a Allah ya saka masa da alheri yadda ya rike wannan masallaci amana ubangiji madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komashi da sauran ladanan mu da suke taya mu gudanar da waɗannan ayyuka na wannan masallaci da bayan Allah na gari irin su injiniya wanda in aikin masallaci ya taso da su ake yi irin su malam Aliyu gashi a zaune wanda himan aikin masallaci shara idan sallah shiga da fita da kaiwa da komowa duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi irin su baba mai itace gashi muna zaune duka Allah ya saka musu da alkhairi da dattawa ga nebo na yana tare muna tare da shi ga baba makaho muna tare da shi duka dai ga ƴan uwa kowa kowa da shi ake wannan alheri muna addu'a subhanahu wata'ala ya hada mu da su a aljanna to sannan ina addu'a har ilo addu'a mai abin nan mai girma ga hidan uwa Alhaji Husaini dan kwara wanda duk wannan alkhairin ya taso ne sakamakon dukiyarsa da ya dauka ya zuba wajen sayan wannan fili da gina wannan masallaci da gina wannan makaranta ubangiji madaukakin sarki ya maida allura garma alhaji husaini Allah ya kara ma lafiya da imani ubangiji madaukakin sarki ya saka gama da duniya lafiya kun san abin da ya bani mamaki satin da ya wuce ba mun ce idan an gama littafi za a yi walima ba wallahi satin da ya wuce muna fita alhaji husaini ya ce to malam na ga fa littafin nan ya fara burburwar karewa na ce kwarai da gaske ya ce to wannan satin ne in an gama za a yi walimar ko sati na sama na ce a ina ga in muka yi wannan satin abin zai zo mana da ƙwararren lokaci mu bar sati mai zuwa lokaci ne na rasha na kanin mangwal gobel kanin yaɗe ina fata an fahimta yauwa a zo a yi rasha na sha'ana ya ce don allah da rago yana nan zundume mara rago za a sayo za a zo a yi daga-daga yanzu duk karatun da aka yi ina bakwai kabara ba sai yanzu saboda kun ji akwai rago so saboda aka yi in Allah yadda za a kawo rago sai ya zama sati mai zuwa sati ne na yan jawabai da za a yi da kuma cire rago a yi walima in Allah ya yarda ni kuma da ni da iyalai mun ɗauki nauyin za a yi baje-baje da ragon nan za a sarrafa shi a gyara shi a sa shi a take away in Allah da ba iya ma ragon ba za mu yi magana da shi a lafi Husaini za a dan sa dan cincin haka da dan drinks hakan nan ya zama kowane take away in ka karba to ranar tuwon baba kan sai dai ya kwanta billahi tuwon baba kan zai yi kwanta a wannan rana insha Allah in Allah yadda ya ce wallahi ya tambaye ni da kansa kai Alhaji Husaini Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma dukiya mai albarka muna godiya da wannan gudunmuwa da kake bamu kana karfafa mu kana kara mana jinja kana jinjarin namu akan wannan karatu Allah ya saka ma da alheri to muna godiya so dan haka ni zan dakata anan in Allah ya yarda waɗanda ba mu ambata nan eh eh sai ran walima za mu sanar da littafi na gaba in Allah ya yarda kuma abinda za mu yi in Allah ya yarda sati mai zuwa in muka yi walima abinda za mu yi tun da Ramadan bai wuce wata biyu bane yanzu ya shaura mana to abinda za mu yi insha Allah ta'ala za mu shirya wasu lakcoci guda biyu ɗaya mu yi akan Ramadan ɗaya kuma mu yi akan tafsiri da abubuwan da ya shafi darussa na ramadan da ake yi a cikin abun nan kuma cikin kokarin da nake mana malam ladin Allah ya yarda darakta na san za ka iya ɗaukar nauyi kuma za ka komai muna so in Allah da a samu malami da zai tafsiri a Ramadan anan in Allah ya yarda a saka a gidan rediyo da sunan kamfaninka da komai a yi addu'a da fatan alheri in Allah da muna so za mu samu wanda zai mana tafsiri a nan ina nan ina wannan nazarin insha Allah ta'ala za a ci gaba da raya wannan masallaci da izinin Allah da karatuttuka so so in Allah da sati mai zuwa za mu faɗi littafin da za a mai gurbin sa in Allah ya yarda sannan kuma za mu yi lakcoci ne guda biyu haka sannan sai mu rufe sai kuma bayan ramadan sai a dora in Allah ya yarda ina fata an gane yawwa sannan duk na sa ku ido in wani ya zo mana nan wanda baya zuwa karatu dan ya ji za mu ci rago ya zo ya cika mana masallaci malam su malam Sulaiman ya kusa ido akwai yan cin rago yawwa su yan cin rago ne ba yan zuwa karatu bane to to saboda haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa za a za a yi waliman Allah yadda kuma an Allah da zan yi kokari sati mai zuwa cikin malamanmu mu samu mu gayyato koda mutum daya wanda zai mana nasiha koda ta minti 20 ne in ya so sauran kuma sai a yi jawabai sai a ci nama in Allah ya yarda Allah ya samu Allah ya yarda to mutum na farko da zan fara kira a shine shi imam zai fara mana dan jawabi in Allah ya yarda game da yanayin karatun nan da kuma kan abubuwan da ake samu na ci gaba a wannan masallaci bayan ya gama sai shi malam Suleiman ya dan ce wani abu bayan ya gama sannan sai Alhaji Husaini ya dan yi tsokaci a a a zan tashi kowa ya zauna aika mana tana dauka ai yawwa in ya gama sai sai shi Alhaji Husaini bayani sannan sai mu rufe da addu'a insha Allah bismillah ma Allah Allah ya saka yawwa masha Allah bismillah fadda Allah ya saka da Allah ya saka da Allah
أعوذ بالله السميع العليم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله muna miƙa godiya zuwa ga malam ya ɗauki ɗawainiyar wannan masallaci tun daga farawa har zuwa yanzu wannan littafi da ya sa mana Allah ya sa mu yi amfani da abubuwan da muka ji a ciki kamar yadda ya faɗa ne tun ranar farkon gabatarwa akan littafin yana da matukar muhimmanci kuma mun ga muhimmancinsa sosai Allah ya ba mu ikon aiki da shi shine dai a takaice dai Allah ya saka wa malam da alkhairi shine ya hawo da zan faɗa ba wani dogon tsaya ba wani zai
ai a haka ma malam da na ga kokarin sa ka san ba magana yake sai kira in ya rike ko a wuta a jami'i tamfe sai sai illa masha Allah ga karatu ka amma babu surutu to Allah ba da lada mun gode sosai to ba da to dama abin da yasa yana akwai hikima cikin a dinga sa suri mamai saboda na farko kowa ya san cewa waɗannan bayin Allah suna cikin wanda suke taimaka mana a cikin gudanar da abubuwan nan kuma ko ba komai duk wanda ya tsaya maka to ka mutunta shi ina ganin mutuncin bayin Allah nan ba dan karan ba wallahi saboda tsaya mana da suka yi suka rike mana wannan abu to da kamar da Allah ba Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da aljanna wannan Qur'ani da ka iya har kake karantarwa kake jan sallah da shi Allah ya sa ya zama sanadiyar tafiyar ka aljanna Allah ya saka da alheri yawa sai mutum na biyu shine malam Suleiman saboda gaskiya malam Suleiman yana daga cikin waɗanda nake jin daɗin hulɗa da su kuma yake kokari gaskiya a masallacin nan daidai gurgudu kuma gaskiya mutum ne mai manufa mai kyau daidai kawai babban matsalar sahiri an ba shi yan zos ya iya kawo mana gudunmawa ba sani ba ko zai faɗi kuma kuma yana zai ba mu yanzu yan zos to allah ya albarka da bismillah ya hina tashi ba bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى السلام عليكم ورحمة الله a guguje a guguje kamar yadda a, bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu dama da ikon kasancewa a wannan lokaci a wannan rana a cikin wannan masallaci yan takaitattun kalamai guda biyu zuwa uku da zan yi wanda zan bi sahun malam a kullum shine duk lokacin da malam ya zo zai yi karatu addu'o'i ne duka da muke nan a sababi kwalli ɗaya haɗa mu shine wannan masallaci wanda da babu wannan masallaci dai da Allah kaɗai ya san inda mutane yanzu ake to zan yi amfani da wannan dama in gode wa shi Alhaji Hussein dan kwara wanda gina masallacin kaɗai Allah kaɗai ya san alkhairin da wannan abu ya haifar Ah, wannan kyamarori da muke ta gani Allah kaɗai ya san miliyoyin mutane ko dubbanni da suke gani a Facebook wanda kuma wannan alkhairi ce babba yana ɗaya daga cikin alkhairin da mutum sai ya mutu zai gani yana ɗaya daga cikin alkhairan da mutum sai ya mutu ya kwanta a kabarinsa zai fahimci irin girman alkhairin da ya yi wanda alkhairi ne babu Allah saka da alkhairi sai mutum na biyu kuma shine malam din malam a ƙarshen kansa wanda inda akwai masallacin babu shi da karatun kuma still ba za a yi ba to wanda shi bayan alhaji Hussein ya gina masallaci gudunmawa ta biyu shine malam da ya zauna akan karatu dai sai an yi shi wanda duka mun sani malam mashgulun ne mutum ne mai shigulguloli amma dai aka zauna aka zauna aka yi sa preja aka sa preja dai malam karatun nan kana yin shi an ruwa kaza kana yi a kaza kana yi a kaza a kawo mana shi dai gida an yi an yi an yi an yi daga ƙarshe dai sai da aka yi nasara a kansa aka sa lokaci kuma aka bayar kuma gashi karatun kaman wasa an fara yau sati na goma sha bakwai kenan wanda sati goma sha bakwai ana gudanar da wannan karatu wanda shine ya dawo shine karshen wannan karatu mala Allah saka da alkhairi Allah sa a mizani na alkhairi Allah sa kuma yara su gado irin abin da aka yi sai godiya ta uku shine kuma mu inda da aka gina wannan masallaci ga malam amma an zo an kafa kyamarori haka ba kowa to za yi karatu so kuma irin role din da kuka play kuka yi playing wurin ku zo din a zauna a saurara a fahimta so gudumawa ce taku wanda kuma a muka godiya a kanta sannan kuma Allah ya sa abin da muka ji daga farkon karatu zuwa yanzu duka mu yi aiki da shi sannan kuma sai abu na kusan karshe wanda kamar malam yadda ya daddada baiwar Allah usas akan akan sallan nan ko da zu dab da sallan azhar ne ko la'asar sanda muka yi magana a lokaci ya yi sai cewa malam suleiman a a shiga sallah sai ke cewa a'a inda kuka ga ustaz da fito wato lokaci bai yi ba kuma ni ina mai tabbatar muku ni dai na ibin liman ne a masallacin nan amma masallacin nan ba zai gane ya yi asara ba babba sai ranar da ustaz zai yi aure ya bar angon nan wallahi wallahi daga ranar karamarsa za ta fito fili bolo-bolo ni na yi gwagwarmaya daban-daban a cikin gari ban taba ganin liman ratibin liman memantenin lokaci memantenin lokaci wallahi irinsa ba ni kan ban taba gani ba shi yasa ko shekaran jiya akwai akwai shama yana nan tun dawo mun shaida sallan isha ta ya karamar kallajiya ina zaune a baya can lokaci ta mutane sun shigo ni kuma na gan shi ya yi karatu tsakanin mangariba da isha bakwai da rabi shida da rabi sai tafi na san bakwai da rabi zai shigo sallah lokaci ya ka kira sallah bai zo ba amma har lokaci ya yi sai bai zo ba sai na ce a ƙara ustaz minti biyar ni na san yana nan amma in dai yana nan zai shigo kowa ya na fila ana zaune ana zaune sannan kuma in yana so mu irin mu ja sallah to sai makaran muna da gangan sai ya fito saboda ya ja ya ja ya ja to a bamu dama mu mu ja sallah to shine abin da ya faru to ina mai tabbatar muku irin rayuwar usar a cikin anguwa rahama ce dan ku samu ratibin limamin da za ku zo masallaci a yi sallah ba masallacin juma'a ba masallaci na kan salawat a ce ana da tsayayyen limami haka to sai kana gwagwarmaya a gari sai dai ka gane an ka an samu haka sai dai bakin masallacin majalisa ne ko kasuwa ne ko kuma wani wuri dai da ake zaune tamfulle na matasa amma haka kawai masallaci a gari ka samu tsayayyen limami to gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba karamin kuma nasara bane to sa Allah yi wa rayuwa albarka Allah ya bashi mata ta gari Allah Allah baka mata da za ta kula da kai ta gyara maka karin hula tilawar ka ta zauna ta yi karfi sosai abu na karshe kama ka amin amin amin kamar yadda mala ya faɗa da su yara da yawa mala ya jawo aya ya jawo hadisai dukan ku ba ku yi kabara ku da aka maganar rago idan Allah ya kai mu wani sati yaro baya zuwa karatu ba zai samu take ba muna nan da attendance mu muna nan in yaro baya zuwa karatu ba zai samu ba zai samu take away ba da karshen karshe ko Allah saka masa da alkhairi wannan karatu tuka kuma malam da aka yi Allah ya sa a mizani Allah ba mu iko aiki da shi kuma malam ina mai tabbatar maka wannan karatu da aka yi bulaliyar kan hanya ne akwai abin da in kana magana mutum zai ji kai tsaye da shi ake kai tsaye da shi ake wani kuma za ka ji shi ma da yake zaune kai sai ya ji a ransa kamar da shi ake wannan karatu kenan kuma wa'azi kenan Allah yake cewa fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ku tunatar ita tunatarwa ba wanda take amfana sai mu'mini abun ba a yin sa da da gayya ko dan kana aikata kai tsammanin malam kamar da ni yake ba to aya ne ta biyo kanka wanda kuma shine amfani na wa'azi din to Allah saka da alkhairi Allah kuma ba mu dama da ikon juriya na sauraron wannan karatu da ƙarshe abin da zan yi amfani da shi shine wanda ba sa zuwa karatu muna musu wa'azi muna musu nasiha da yawa yanzu an yi sati goma sha bakwai wani yana nan yana nan a unguwar baka zo karatun ba kuma baka yi wani aikin alkhairi irin wannan ba kuma ga sati bakwai sati sa bakwai din ya wuce kuma karatu ne da ake yin sa one hour in banda yau irin karatun da ya tsawaita aka wuce awa ɗaya awa ɗaya ne tak ake yi masu kyamara za su ce malam awa ɗaya ta yi shikenan karatu ya kare sai kuma wani sati to ina kira ga matasa da a sau a dinga zuwa irin wannan majalis din na ilimi ana bada dan awa ɗaya din mutum ya ribatu ko da baka da littafi ko da baka iya karatu ba ko da baka iya rubutu ba ka zo majalisin kadai ka zauna riba ce babba lada ka ji abin da zaka zai kare ka ga kuma wannan majalisi din malamin da ka san ya karanta economics yanda yake kiran mutane akan entrepreneurship a samu ilimi na sana'a a samu ilimi wanda kaga an tsallake maganan aya da hadisi an koma kuma maka kira ga zamantakewa na rayuwa wanda kaga majalisi yayi albarka Allah saka da alkhairi malam Allah sa a mizani ina ga wa akhiru da'awa na alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya bara da amin amma uzuri kuma rashin hula amma amma uzuri rashin hula ta ba a yaro ne dan gogormaya
sai sai mun sama ma mata kai ba za ta za ta dora ma hula tunda ka ce ustaz ya samu wanda za ta sai ta to kai kuma wanda za ta dora ba a sama maka insha Allah to yan uwa gaskiya malam Suleiman yayi bayanai waɗanda kusan dukkanin bayanan da yayi bayanai ne wanda ba su bukatar sai an kara wani dogon bayani a kai duka bayanan da ya faɗa haka suke musamman maganganun da ya akan shi malam Alhaji kuka lura gaskiya na damu da magana mala alhaji sosai saboda gaskiya ni ina ganin kokarinsa ina ganin yanayin yadda ya ce rike mana dan wallahi in ba dan shi da ya rike masallacin nan ba ni dai kun sani ba zama nake yi ba na sha ba ku uzuri na cewa kar a damu cewa dole sai an gani na zo jan sallah kar a damu in na samu sukuni za a gani in ban samu ba kuma za mu daki bodi kamar yadda saura suke dukan bodi yawwa insha Allah to saboda haka ma da alhaji Allah ya saka kuma wallahi dukkan su waɗannan da kuke gani wanda suke zaune a bayan nan ba wanda baya ba da gudunmuwarsa a masallacin da wasu ma wanda ga sunan muna zaune tare da su duka kowa yana iyakacin kokarin su to muna addu'a duk wanda suke ba mu gudunmawa Allah ya biya su Allah ya saka musu kuma da wannan gudunmuwan ne masallacin ya kawo wannan matakin da ake ciki kuma Allah da in dai aka ci gaba to zai haura wannan matakin ba kar ku yi mamaki wata ran Alhaji da Hussein yazo ya ce malam a kwantar da masallacin nan a gina muku a ƙara fara dashi a gina upstairs a dora wani abu a sama a fitar da office din limamai da office din ladanai da office din mamu duka masallaci ya ƙara abin nan saboda haka wallahi mutum ne tsayayye da gaske yake yi da gaske yake saboda haka in Allah da sati mai zuwa za mu gabatar da wannan walima in Allah da ta sauke wannan littafi kuma akwai maganar da muka yi da shi ma shine karatuttukan nan in Allah yadda ana da commentary nasu akwai yiwuwar a samu fili ko a gidan rediyo ko a gidan talabijin wanda za a dinga sakawa da sunan wannan masallaci yana ɗaukar nauyi zuwa gaba duk za a yi waɗannan abubuwan in Allah ya yarda komai a hankali ake bin sa kuma mataki mataki ne in Allah ya yarda Allah ya saka masa da alheri wanda zai bayani na ƙarshe shine shi darakta wanda kusan shi ne shugaba na wannan masallaci gaba daya Allah ya saka masa Allah ya biya shi kamar yadda kuka sani dai shi ne gina wannan abu kuma duk wani alheri kamar yadda malam Sulaiman ya faɗa san da ya zo ya gina ne sannan alherin ya samu inda bai zo ya gina ba da ba za a samu alherin ba da karshen ta wani guri ne za su samu muna addu'a wannan alheri da ya gina Allah ya sa ya bi shi har cikin kabarinsa iyayensa da suka gina wannan abu ya gina wannan abun da sunan su Allah kai musu ladan waɗannan ayyuka har cikin kaburburan su mu ma ina mu iyayen Allah ya gafarta musu wanda suke raye kuma Allah ya raba mu da su lafiya so darakta bismillah ba za mu gaji da yi maka addu'a ba darakta a sai kai jawabi darakta gaskiya bismillah insha Allah bismillah
Can you ask us one?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a assalamu alaikum to ita mana duk dai bayani ya gabata kuma babu ni dai bayan zai godiya ne kawai kuma gaskiya wannan karatu karatun ayi malam yayi nisa da muna muna ji duka eh kuma Allah sanya albarka abu na farko shine kamar yadda bayan da kai malam dazu iyaye dai su ne farko to muna addu'a Allah ji kansu Allah za su huta to kuma wannan kamar da balle wannan nan da malam da ku ai ai masu kiwon shine abu saboda yau idan babu jama'a ai babu masallaci kuma gaskiya masallaci arke shi da kyau kuma kamar da muka yi abin fara shi kamar wasa gaba ya zama gaskiya to muna godiya da kai malam da kuma limaman da mamu Allah saka da ne kuma wannan babin da mutu zai guda saboda ni na fi kowa jin daɗi saboda ai wanda ya sassa shi ya fi kowa lada gaga kamar duk wanda ya sara ne an taimake ni saboda haka Allah ya ƙara taimako Allah ya mana asiri Allah ya ji ganyen yayan mu kuma an tamu ta zo Allah samu cika da imani saboda haka Allah ya saka da leri kuma malam insha Allah wannan shawarar da kake bamu kullum kana bada shawari kuma ana dora maka hanya ne duk wanda ya ce ma gyara kayanka to ba ya ce soji kura bane kai ya ce maka to kuma kullum muna ganin cigaba mu yanzu abin fara shi kaman abin nan ga inda abin yamma muna sati na 17 kuma alhamdulillah duk abu a karantar da mu Allah ya sa kuma ya zai mana mu yi amfani da shi eh Allah ya sa mu yi amfani da shi Allah ba mu sa mun gode Allah Allah salamu alaikum gode
Okay. Bismillah, eh, bismillah.
a guguje kafin malam ya ya yi addu'a akwai yan uwa da suke ta neman addu'o'i da karama da musamman ma mata da suke cikin gida Na'am.
wanda suna bin kare kare ba Haka ne, gaskiya ne.
yawa karatunka kan maza Haka ne.
maza maza kuma suna nan su fika tana kai musu To shi kenan.
ba ka dan cewa har ma daya biyu a kansu To ba damuwa, Suna neman insha Allah.
addu'o'i a wurin ka dinga sa su da addu'a yayan su Allah ya shirya Haka ne.
To wanda suke fama da rashin lafiya Allah ya yaye Haka ne.
wasu kuma Allah ya ba su jari wanda za su rike 'ya'yansu duka suna da suna ta neman addu'a da Daga Amin. To masha Allah. To mata da suke cikin gida bari mu fara da ku kafin mu yi magana na addu'o'i gaba daya. Ah, Allah ya saka muku da alheri. In Allah ya da kun turo korafi na karfe daga yanzu in Allah dan an zo karatu dole za a dinga surkowa da ku a ciki. Saboda ai ku ku ne iyayenmu. Bi ƴaƴan nan ta tsatsan ku suka zo su. Saboda haka kuma ku ne kuka fi bawa ƴaƴan ma lokacin ku wajen kulawa. Mu maza daga gari ya waye an fita kuma wani sai magarba wani sai bayan isha wani ma sai goma na dare saboda haka kuna da gudunmawa mai tsoka a cikin tafiyar matasa da kuma yara kuma rashin ku yana haifar da matsaloli sosai ga waɗannan yaya da waɗannan matasa don haka labudda a a suka a duka saka ku a cikin lissafi na karatu da karantarwa in Allah da wannan hine kuka na ƙarshe da kuka kawo daga karatu na gaban Allah da za ku ji abin ya canja insha Allah ta'ala Allah ya muku albarka a to daga ƙarshe dai jama'a an je ji jawabai duka to muna addu'a waɗannan jawabai da duk aka yi Allah ya karɓa mana gaba ɗaya wannan littafi da muka karanta Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kayan mu ba kuma wannan littafi da Allah a yi kokari wanda duk ya fahimci karatun shi ma ya isar gaba a saka wa yara a gida a saka wa matasa a saka wa ɗaliban ilimi duka in akwai wani guri da ya kakare a tambaye mu a tuntuɓe mu za mu ɗan ankar in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya sa albarka na ga wanda suka rike littafin da shauransu suna jocin gaskiya sun yi kokari saboda haka ake bukatar ɗalibi ya zama da littafi a hannunsa da ɗan bironsa da ɗan fensir in ya ji wata fa'ida ya rubuta ta in ya ji wata fassara da zai iya zai iya mantawa sai ya marmaza ya rubuta ta to haka ake bukatar ɗalibi to kuma in Allah da sati mai zuwa in aka yi walima za mu sanar da littafin da za a sa a gaba sannan kuma za mu sanar da lakcoci da za a yi in Allah ya yarda kafin Ramadan da mu yi lecture kamar guda biyu insha Allah ta'ala daga baya kuma sai a abun nan in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya sa albarka to za mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi wa addu'a wa kanmu da kasar mu da al'ummar mu da yanayin mu da kasuwancin mu da harkokin mu da ilimin mu da karatun mu da neman auren mu da gwagwaran mu da tururan mu da duk wani wanda yake da bukatar abin nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid jama'a kar mu manta da yan hizba yan hizba Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya ku da aljannar firdausi waɗannan bayan Allah wallahi da suka ji an fara karatun nan suka zo suka ce malam mu ma gudunmawar mu duk ranar karatun nan zamu zo mu kula da dukiyoyi da kuma rayukan jama'a Allah ya biya su da aljanna kuma wallahi manyan yan hizba ne suke zuwa mana masu mukami manyan mukamai a hizba wallahi su suke zuwa mana da kananan duka da manyan duka gabaki daya muna addu'a Allah ya biya su da aljanna sannan akwai jami'an tsaro da suke zuwa mana jama'a ba za mu manta da su ba yawanci mun fita nan za ku ga motar wannan hattara tana tsaye su ma suna kula mana da karatun da harkokinmu waɗannan jami'an tsaro Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna duk wanda suke ba mu gudunmawa a cikin wannan tafiya Allah ka saka saka musu da alheri ya Allah Allah ka biya mana bukatunmu na alheri Allah ka yaye mana matsalolinmu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya wanda suke nufin fitintunu a kasar kasar mu nan in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa bane Allah ka yi mana maganin Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka shirye matasan mu Allah ka shirye ƴan matan mu Allah ka shirye matan mu a gidaje Allah ka shirye ƴaƴan mu Allah ka shirye duk wanda yake neman shiriya a gurin ka ya Allah bukatun mu na alheri Allah ka biya mana matsalolin mu Allah ka yaye mana Allah ka albarkaci kasuwancin mu ka albarkaci harkokin mu ka tsare mana imanin mu ya Allah wanda suke bin mu da sharri da masifa da kutufifi da kutubalbal Allah ka mayar musu a kayansu ya Allah wanda suke neman mu da alkhairi Allah ka hada mu da su ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka jikan iyayenmu Allah ka hada mu da su a aljannar firdausi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana توفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah.